بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى الشدة رمضان shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ainihin wato uku ga watan bakwai shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumu akwa local government a jihar gombe a nigeria idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne a kan aya ta 28 a cikin suratu hud ko ta 29 a cikin suratu hud alayhi salam fadin allah wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun muna cikin tsakiyar kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam da shi da mutanensa yanda yake cewa ya ku mutane na ni ban roƙe ku ku bani kuɗi ba akan aikin da'awa da nake yi ban ce a biya ni ba in ajire illa ala Allah ladana baya wajen kowa face yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma ni ba zan koyi waɗanda suka yi imani ba ma'ana bi taridin ladina amanu saboda za su gamu da ubangijin su kowa Allah zai masa sakamako akan abin da yake aikatawa walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane ne wanda kuke kuna da jahilci da karancin sani a tattare da ku to bari mu ji me zai sake cewa kuma wa ya qaumi man yansuruni min Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
sai dawo ya sake ce da su ya ku mutane na man yansuruni min Allah in tarattuhum waye ne zai taimake ni a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da Allah ya zo zai mun ukuba ko zai mun azaba in na kori waɗannan talakawa da muke tare da su man yansuruni min Allah in tarattuhum mana man yamna'uni min azabillah a cikin kuwa ya isa ya tsare ni ko ya kare ni ko ya mun shamaki ko ya tsaya mun a wajen Allah yayin da Allah zai mun azaba idan na kori waɗannan talakawa miskinai da suke tattare da ni afala ta zakarun yanzu ko ba kwa ɗaukan izina da wa'azi dangane da abin da nake gaya muku annabi nuhu dai ya dage shi kan ba zai kori waɗannan miskinai kawa da suke tattare da shi ba na ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إذا لمن الظالمين wannan ita ce sunnar ubangiji tabaraka wa ta'ala ko na annabi yayi hakuri da waɗanda suke tare da shi mutane ko talakawa kamar yadda Allah yake faɗa a wata ayar wala tadurudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا kada ka kori waɗanda suke kiran ubangijin su daidai da rana wala tadrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha masu kiran ubangiji dare da rana suna nufin Allah suna asalla suna nufin Allah suna azumi suna nufin Allah suna sada zumunci suna nufin Allah suna yin sadaka suna nufin Allah gaba ɗaya mu'amalar su a rayuwarsu suna nufin ubangiji tabaraka wa ta'ala to dan me za a kore su dan kawai sun zama talakawa kuka nema sun nemi sai ya ba su kaza ya ba su kaza sai ce to ainihin tuskar dukiya wajen ajiyar kuɗi na ubangiji ba hannuna yake ba wala alamul ghaib kuma ni ban san gaibu ba ballantana in ba ku labari akan abinda kuke nufi sai su yanki magana sai su gaya musu kaza suka ce ya kai nuhu waɗanda suke biye da kai gabaki ɗaya inna mattaba'uka fi zahiri ma tara minhum waɗannan talakawan da muka ce ka kore su baka kore su ba suna bin ka ne kawai dai a baka suna bin ka ne a fili kawai amma zuciyarsu ba sa son ka wai fa su kafaran suke ga annabi nuhu cewa ya kori waɗannan mutane to shine ya ce wa ma wala aqulu lakum wala alamul ghaib ni ban san gaibu ba ni dai zan yi aiki da zahiri na ce su yi imani da ni sun yi imani da ni na ce su bi ni su zo mu tafi mu yi aikin Allah sun yadda sun bi ni kuma muna tafi tare da su so ni ban san gaibu ba ban san abin da ke cikin zukatansu ba to dan me zan kore su wala aqulu lakum indi khaza'inu ghuyubillah allati ya'lamu minha ma yudmiru an-nas ni ba zan ba ku labari ba ba zan ce da ku na san ilimin gaibu ba ilimin gaibin da zai bada labari akan abin da ke cikin zukatan mutane ni gaskiya ban sani ba kenan wannan yana nuna mana annabi nuhu da kansa ya ce shi bai san gaibu ba kuma damun babu wani annabi da ya san gaibu wannan ita ce aqida ta ahlus sunna aqida ta kwarai qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yubathun gaya musu ba wanda ya san gaibu cikin halittar sammai da ƙasai gaba ɗaya wa ma shiruna ayyana ibu suna mutane ma ba su san yaushe za a tashe su ba dan yana daga cikin ilimin gaibu babba shine yaushe za a tashi mutane so annabi nuhu ya tabbatar a nan shi ma cewa bai san gaibu ba wala aqulu lakum inni ko wala aqulu inni malak kuma ni ba zan ce da ku ni mala'ika bane ba cewa suka yi lokacin da muka karanta su ce ma naraka illa basharan mithlana yau kai nuhu kai ba kowa bane mu kawai muna ganin kai mutum ne irin mu shine ma naraka illa basharan mithlana muna ganin kai ba kowa bane mutum ne kawai normal mutum ordinary mutum irin mu da ma kai mala'ika ne mana sai ya ce to wala aqulu lakum inni malak kuma ni ba zan ce muku ni mala'ika ba ne don ku ni ba mala'ika ba ne ba wala aqulu lil ladhina tazzari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khaira kuma ni ba zan ce mutanen da idanunku suka rena su shine tazzari a'yunukum kalmar al-izdira'u a larabci tana nufin at-tahqiru wa tasghir wulakanta mutum da kankanta mutum da ganinsa ba kowa ba shine al-izdira a larabci yace to wala aqulu lilladina tazdari a'yunukum ga waɗanda idanunku suka rena su suka rena musu hankali suka ɗauka ba kowa bane ba ni ba zan ce lani yutiyahumullahu khaira ba wai Allah bai ba su wani alheri ba a rayuwa a a a Allah ya ba su alkhairi Allah ya ba su tawfiq ya ba su imani ya ba su lada Allahu a'lamu bima fi anfusihim kuma Allah shi fi kowa sanin abin da ke cikin zukatansu min alkhairi wa sharri na daga alheri ko sharri da ke cikin zukatansu ba wanda ya sani in ba Allah ba inni idan lamina zalimin idan dai na gaya muku waɗannan abubuwa da na lissafa muku to lalle ko yanzu na zama azzalimi to ya kore gaba ki ɗaya ba zai ce da su waɗannan abubuwa ba na farko dai taskar dukiyar ubangiji ba a hannunsa take ba shine khaza'inullah na biyu annabi nuhu bai san gaibu ba shine wala alamul ghaib na uku annabi nuhu annabi ne mutum dan adam ba mala'ika ba shine wala aqulu inni malak na hudu ba zai ce waɗanda suke tare da shi talakawan nan ba su da alheri a wajen Allah ba shine wala aqulu lillazi na tasjari a ayyunukum lam yu'tiyahumullahu ko lan yu'tiyahumullahu khaira na biyar Allah shi ne fi kowa sanin abin da ke cikin zukata na 'yan adam shi ne Allahu alam bi mafi an na shida inda annabi Nuhu shi da kansa yake faɗa da na buɗi bakina na faɗi ina da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko ina da su duka to lalle na zama azzalimi na zalunci kaina menene azzulmu a larabci shine wad'u shay fi ghairi mawdi'ihi ko kuma wad'u shay fi ghairi mahallihi ka ɗauki wani abu ka ajiye shi ba inda yake ba shine zalunci yanzu misali wannan literal meaning na azulmu kenan kamar yanzu misali kun ga hula ta ai a kaina take ko a ka'ida na yi abin da ake ce da shi azulm li'anni wada'tu shay'a fi ghairi mawdu'ihi saboda wannan hular duk mai hankali in ya gani ya ce malam lafiya ko ya yau ya kafe hula a hannun haka kaga dai ba wanda zai ga ana yawo da hula a haka inda ba tallanta ake yi ba to wannan shine azzulmu ka ajiye abu a wurin sa ba duk wanda ka ji an ce azzalimi to ya dauki wani abu wanda ga inda ya kamata ajiye shi amma bai ajiye shi ba sai ya dora shi a wani wuri daban shine azzulmu ban sani ba ko an fahimce ni mu je malam قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين to bayan ya gaya musu wannan sai suka dawo kuma suka ce lalle ya nuhu kad jadaltana hakika kayi jidali kayi musu da mu muna gaya ma magana kana gaya mana kad jadaltana to hakika yau kana son musu ne da jayayya da mu fa aksarta jidalana kuma jidalin naka musun naka da mu yayi yawa kai fatina bima ta'iduna kama kawo mana duk abin da kai mana alkawari na azaba zai same mu ka kawo mana shi wai su ma sun yi zuciya wai kaji kamar da gaske duk abin da kake gani ubangijin naka zai sauke mana na azaba na okoba fatina ka kawo mana in kunta mina sadiqina in har kai din kana cikin masu gaskiya kun ji sun roƙa ko kun ji sun ce a saukan musu ko to za ku ji me zai same su nan gaba insha Allah qala innama ya'tikum bihi Allah in sha'a wa ma antum bimu'jizin shikenan daman duk annabi yana da kankan da kai da tawadu'u ba za ka taba jin annabi yana alfahari yana sakin baki ya ce kaza bala kullun annabawan Allah suna miƙa lamarin su ne ga Allah sai ce wannan magana duka faɗa inna ma ya tikun bihillah Allah ne zai kawo muku azaba ba ni ba kun ga su sun ce fatina bima ta'iduna kawo mana abin da kai mana alkawari zai same mu na azaba ba ka ce in mun saba maka Allah zai mana azaba ba to ka zo mana da abin da kai mana alkawari din in kala inna ma yatikum bihi Allah Allah ne yake kawowa sai ba su ansa ya ce to ai ba ni nake kawowa ba ba ni zan saukar da azaba ba Allah ne yake saukar da azaba in sha'a in ya ga dama mana ka duba yadda ya mika rububiya ga ubangiji a matsayin sa na annabi mursali manzo bai cika baki ya ce zan kawo muku za ku ga bala'i sai na yi muku kaza sai na kassara ku sai na karya ku sai na rugurguza ku sai na faffasa ku sai na watsa ku bai faɗa haka ba sai ce inna ma ya ci kun bihillah Allah ne zai kawo muku ni ba ni ne zan kawo muku ba in sha'a in ya ga dama zan iya cewa a kawo din in Allah bai ga dama ba ya ki ya kawo kuma an tun bi mu'jizin amma fa ku ku ba masu isa ku guje wa ubangiji bane shine wa ma antum bi mu'jizin ai wa ma antum bi fa'itin ko kuma ku ba ku isa ku gagari Allah ba idan Allah ya tashi muku azaba din wallahi ba ku fi karfin Allah ba Allah zai kace kace da ku kuma da wannan ita ce ɗabi'ar kafirai da jidali da suke yi da annabawan Allah duk lokacin da annabi ya ce ayi kaza ayi kaza sai su ce ba za su yi ba duk abin da ma za a yi din a yi to shine malamai suke cewa wannan sifar duk wanda yake kin gaskiya kenan a gaya masa gaskiya sai ya daki kirji ya zagi gaskiyar ya yi fada da gaskiyar ya kuma cika baki ya faɗi magana mara kyau daga baya kuma ya zo ya shiga halin kakanika yi bari mu ji dai har yanzu me ya faru na malam
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون har yanzu bai daina wa'azi ba su sun yi zuciya sun kumbura sun fashe sun ce ko me ma za a yi ayi imani dai ba za su yi ba wala yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba daman annabin Allah mai nasiha ne mai wa'azi mai nasiha ne mai nasiha shine ka gaya mutum gaskiya ya yi aiki da ita in Allah ya datar da shi to sai ce ina ganin nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in arattu an ansaha lakum idan na yi nufin na yi muku nasiha din in kana Allah yuridu an yughwiyakum matukar Allah ya yi nufin batar da ku to ai nasiha ta ma ba za ta yi muku amfani ba yanzu wannan magana ce ya gaba musu ko ya kafa musu tunda dai kuka ce haka ina jin watakila Allah ya rubuta muku tabewa ne da halaka ba za ku shirya ba dan gaskiya da za ku shirya da wa'azi na ya muku amfani tunda dai na faɗa na faɗa ba ku yi aiki da shi ba to ina ganin ba amfanin wa'azin nawa a gare ku in kana Allahu yuridu an yughwiyakum amma ba komai huwa rabbukum ubangijin nan dai shine ubangijin ku wa ilaihi turja'un kuma gare shi za ku koma in yanzu kun fi karfi na kun fi karfin daukan wa'azi na kun fi karfin daukan karatu na ba ku fahimce ni ba kun yi min izgilanci kun ce na yi duk abin da zan yi to wanda nake wa'azin dan shi dai shine ubangijin ku wa ilaihi turja'una kuma gare shi za ku koma to bari mu ji me ya faru kuma أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون sai Allah ya sake dan juyo da mu ya ce am yaqulu naftara waɗannan mutane suna cewa annabi nuhu ƙarya yake yake shine am yaqulu naftara wannan am yaqulu naftara tana nufin bal yaqulu naftara sun ƙaryata annabi nuhu kuma malamai suka ce a yanzu akalar zancen an an dawo da tunaninmu ana yi mana magana ne akan annabi Muhammadu shi kansa an dawo kan shi ana cewa kafirai shi ma manzon Allah sun kareta shi sun ce ba daidai yake ba sun ce abin da ya zo da shi tsafi ne sun ce abin da ya zo da shi bokanci ne sun ce ya zo neman mulki ne sun ce ya zo neman sarauta ne sun ce ya zo neman a san shi ne babu abin da ba su gaya manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam qul to gaya musu ya kai annabi in iftaraituhu in dai wannan maganganu da na gaya muku kirkirarsa na yi fa'alayya ijirami to laifina da zunubina yana kaina kalmar ijirami tana nufin ismi wa wabala jurmi zunubina da kuma laifin saƙon da na aikata yana kaina ni abin da ake nufi da al-ijram a larabci shine kasbu zambi ma'ana tara zunubi ko aikata zunubi to in dai har kuka ce ni makareci ne ko kuma ni na kirkiri wannan qur'anin idan misalin manzon Allah din muke magana akai idan kuma annabi nuhu ne magana da yake gaya musu wa'azin idan har ƙarya yayi to yana nuna musu din eh laifin ƙaryar yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimuna kuma ni na barranta dangane da abin da kuke yi na mujrimanci na zalunci kuma ni Allah ba zai kama ni dangane da laifuffuka da zunubin da kuke aikata ba tunda na riga na yi muku wazi shikenan tunda kun ce ƙarya na yi to a bari laifin ƙaryar yana kaina ku kuma barnar da kuka yi a kiyama dai Allah ba zai kama ni cewa ban yi muku wa'azi ba kuma ni ba zai kama ni da laifin saƙon da kuka yi ba shine wa ana bari'un mimma tujrimun na barranta dangane da mujrimanci da zunubi da kuke aikatawa babu ni babu ku idan manzon Allah din ne ma sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mutane wannan magana da aka ce ƙarya yayi to shikenan laifin yana kansa in har ƙaryar ce to ina ruwanku to ku kuma sai ku je ku nemi sakamakon ku bayan kun mutu a kiyama daman ni aiki na wa'azi aikin mai annabin Allah wa'azi baya ɗaukan sasari da sarƙa ya rataya wa mutum dole sai ya bi shi a'a idan ya bi shi saboda Allah shikenan idan bai bi shi ba kuma shikenan kuma wannan ita ce sunna ta annabawa kuma sunna ta malamai duk masu wa'azi kowane malami ya ɗauka iya nauyi iya abinda aka ɗora masa ya buɗe baki ya faɗi gaskiya idan Allah ya sa mutane sun yi aiki da gaskiya alhamdulillah idan ba su yi aiki da wannan gaskiya ba su suka jiyo wa kansu shi dai ya isar da saƙo a kiyama Allah madaukin sarki ba zai kama shi da laifi ko zunubin me yasa bai yi wa'azi ba ina so ku gane bambancin wato annabawa da suka gabata da irin uslubin da'awa dinsu da haƙuri da Allah ya hore musu da kuma malamai masu da'awa a wannan zamani wanda ya kamata a yi koyi da manhajul anbiya fi da'awati ila Allah method na preaching method of dawa na annabawan Allah a yi aiki da irin abin da suke malami ya zama mai haƙuri ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi wataƙila a karɓa ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi wataƙila a bar masa kayansa kada ya zuciya ya ce ya daina a ya ci gaba da yi annabawan Allah sun zo an kakkaryata su yanzu annabi nuhun nan za mu zo mu karanta a nan gaba shekara ɗari tara da hamsin ɗinnan da yana wa'azi gaba ɗaya mutum nawa ne suka yi imani shi a wata riwayar wallahi cewa aka yi mutum takwas ne kawai ɗari tara da hamsin mutum takwas kawai suka yi imani shi a wata riwayar aka faɗi ba haka ba mun zo za mu yi tafsiri akan zancen insha Allah
إن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون to an fara shimfidar azaba ba sun ce a kawo musu abin da aka yi alkawari ba to yanzu an fara sa annabi nuhu ka fara kimtsawa ka hada kayanka da kai da iyalanka ku bar gari su kuma waɗannan za a casa su Allah ya ce wa uhiya ila nuh an yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam annahu lan yu'mina min qaumika kaga waɗannan mutanen ba wanda zai yi imani daga cikin mutanenka illa man qad amana sai wanda ya riga yi imanin nan kar ma ka tsammanci akwai masu ƙara yin imani tunda suka fara waɗannan maganganu to wannan sun gama dahuwa karkaf sun bushe maganar imani babu manfaz babu madkhal babu passage ba inda imanin nan zai iya shiga ba zai shiga ba lan yu'mina min qaumika illa man qad amana kai hakuri ba wanda zai imani daga cikin mutanenka in banda wanda ya riga ya imani Abdullahi dan Abbas yana ba da labari a makarantarsa ta tafsiri yace annabi annabi annabi nuhu ya wahala yace kanu yadribuna nuhan alaihi salam dukansa suke wannan mutane da yake musu wa'azi duka sosai yadda ake dukan bawa ko ake dukan jaki wallahi haka suke dukan san ji Abdullahi dan Abbas su yi ta dukansa sai ya sai sun saukar da shi ƙasa sai ya yi flat saboda mai saboda kawai ya ce abi Allah kanu yadribuna nuhan hatta yasquta su yi ta dukan annabi nuhu sai ya faɗi kar su same shi su kama shi su je su samu gindin wani gida su jefar da shi kamar yadda ake jefar da tsumma ya zunnuna annahu qad mat suna ma zaton ya riga ya mutu ne amma insha Allah malam da ya sha sanyin dare ya miƙe sai je kama sallah da ibada washe gari kuma ya koma wurin wa'azi inda aka da keshin dai sai daɗa komawa inda suka zage shi sai daɗa komawa haka ya ta haƙuri annabi nuhu alaihi salatu wassalam imam al-bagawi ya kawo cikin tafsirin sa Allah masa rahama kamar yadda imam suyuti ya kawo shi shi ma da ibnu asakir daga abdullahi dan abbas cewa a zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam an yi wani tsohon mutum dattijo ya taho yana da sanda baya ma iya tafiya a miƙe da sanda yake dogarawa haka yana tare da ɗansa suna tafi sai shi tsohon sai yake cewa ɗan nasa ya kai ɗan ɗana kada ka yadda ka rudu da wannan tsohon malamin ma'ana shi fa tsohon mai sandan da bai yi imani da annabi nuhu ba sai ke cewa ɗansa kada ka yadda ka rudu da wannan annabi nuhu din ba ruwanka da shi kamar tsohon yana yi wa ɗansa wasiya ne kare ba annabi nuhu kawai wannan yaro sai ce ya babana ba ni sandar hannunka nan yaro ya karbi sandan hannun shi kawai malam sai ya fuskanci annabi nuhu da wannan sandan sai ya zabga wa annabi nuhu yana buga masa annabi nuhu sai da ya fasa masa kai to shine Allah ya wahayi gare shi shine wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumik illa man qad amana ya kai nuhu kai hakuri waɗannan mutane naka fa ba za su yi imani ba waɗanda suka yi imanin nan da su ne inda kaga abun ya kai ga hadduka kuma ake yi fala tabta is bima kanu yaf'alun kar kai bakin ciki shine tabta is tabta is mana la tahzan kar ka shiga bakin ciki da bacin rai dangane da abin da suke aikata ma na wulakanci fa inni muhlikuhum wa munqiduka minhum ni zan halakar da su inji Allah amma ni kuma zan kubutar da kai daga gare su to yayin da wulakancin ya kai da tozartawar ta kai da cin mutuncin ya kai shine annabi nuhu bayan lallabawa da yayi da haƙurin wa'azi da yayi sai ya dawo kuma yana musu mummunan addu'a can inda ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin a can inda yake cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji kakka bar wani kafiri a bayan ƙasa ga baki ɗaya da gidan shi ko ɗaya ka halakar da su ya ubangiji la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka ya ubangiji idan ka kyale su waɗannan kafirai da suke kafirci su ƙaryata ni su dake ni su cutar da ni yudillu ibadaka za su batar da bayinka kuma wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifa sai fajiri kafiri so ya ubangiji ka kifar da su ya ubangiji ka halakar da su fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya roƙi ubangiji ya ce ya ubangiji anni maghlub ya Allah sirrin jaye ni sun fi ƙarfi na fantasir Allah ce fafatahna abuwa basama'i bima'in munhamir wa fajjarna al'arda uyunan فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر to ya fara addu'a ubangiji Allah ka halakar da waɗannan mutane ya Allah kada ka kyale su kan kumanta da wahalar da annabi nuhu ya sha wajen wa'azi iya ƙuri alaran makaranta mana suratu nuh inna arsalna nuhan isauri bismillahir rahmanir rahim na'am إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب To أليم wannan dai sakon a gurguje shine Allah ya ce na turo Nuhu zuwa ga mutanensa ya musu wa'azi kafin azaba mai radadi ya same su wannan azaba da zamu zo kanta yanzu mu karanta kenan me ya faru قال يا قوم إني لكم نذير مبين ya ku mutane ne ni fa wa'azi nake muku ina muku gargadi kuma mabayyani
أن اعبدوا الله واتقوه Ku yi وأطيعون wa Allah bauta ku ji tsoronsa ku kuma ku bi ni shine can inda yake faɗa Allah ta abudu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون na'am yaghfir lakum يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
ku nemi gafarar ubangiji ku yi Allah zai yafe muku kuma idan kuka bi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rangwanta muku zai sauƙaƙa muku azaba ba zai muku azaba ba ma'anarsa amma fa idan azabar ta zo babu wanda ya sai jinkirta Allah baya jinkirta inda ya zo yin azabar to sai yayi kuma za ku ji an yi azabar
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ya kai kuka wajen Allah ya ce Allah na kira mutane na dare da rana na musu wa'azi
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ba abin da suka kara sai gudu kawai وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا yace duk lokacin da na kira su kullama inni kullama da autuhum sai su sanya hannunsu a cikin kunnuwansu su dauki rigunansu su lullube kansu wai ba za su ji abin da ma nake faɗa ba sai su ta girman kai wastakbaru istikbara
ثم إني دعوتهم جهارا na kira su a fili na fito fili na yi wa'azi kowa yana ji
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا na bi su a fili na musu wa'azi na kuma bi gida gida a ɓoye a ɓoye a lungu a lungu amma ina
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ya ta musu wasiya ya ce ku nemi gafara ubangiji abinda kuke nan laifi ne zunubi ne ku nemi Allah ya yafe muku istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا zai ba ku ruwan sama
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا zai ba ku kuɗi zai ba ku ƴaƴa zai ba ku gonakai da ruwa da koguna kun kun bi Allah ما لكم لا ترجون لله وقارا me yasa ba ku jin wa'azi me yasa ba ku sa- neman samun natsuwa a wajen ubangiji ya ku mutane na وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا Allah ya halicce ku ɗauran bayan ɗauran lokaci kashi daban-daban ba ku gani yadda Allah ya halicci sama
وجعل القمر فيه النهار Eh.
و...
وجعل وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا نعم نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
والله جعل لكم الارض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا wannan duk yana gaya musu ni'imomin da ubangiji ya musu ne dalla dalla ya muku wancan ya muku wannan ya muku wancan ya muku wannan wai duk dai dan su kama Allah
لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا duk wannan wa'azin da ya musu tun farkon suran nan mala har yanzu wa'azi yake musu da karshe suka ce ƙarya yake shine ya ci qala nuhu rabbi inna masawni annabi nuhu ya kai kuka gurin ubangiji ya ce ya ubangiji mutanen nan sun saba mu sun bi wani ba kai ba sun bi wani wadda ba zai iya kara musu komai ba sai hala- sai hasara da tabewa dukiyarsa da komai ba za ta yi musu komai ba in ba hasara ba ni din sun ki su bi ni ya ubangiji
ومكروا مكرا كبارا kullun sai makirci suke taimun babban makirci
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا suka gaya wa mutanen su kar ku yadda ku bar allolinku da gumakanku da ke bauta kar ku yadda ku bar Allahn annabi nu kar ku bar wadda wasuwa da ya gusa da nasara waɗanda duk sunan gumaka ne suka ce ku rike kayan ku kar ku yadda ku bar wannan mutumin nuhu
وقد أضلوا كثيرا annabi nuhu ya ce ka waɗannan mutane sun bata sun bata da yawa sun bada mutane da yawa
ولا تزد الظالمين إلا خسارا dalala ولا تزد الظالمين إلا ضلالا na'am مما خطيئاتهم أغرقوا fa udkhilu nara مما خطيئاتهم haka ne daidai ne مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا na'am فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Mhm. sai kuka karanta ta dole muje muje muje muje وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون na'am ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون to yanzu fa an fara shirin ya za a halakar da su wasna'il fulka bi ayunina Allah ya ce annabi nuhu maza maza je ka kera ka wato wato jirgin ruwa bi ayunina bi mar'an minna muna kallo in ji abdullahi dan abbas muna sane muna kallo muna gani kuma mu za mu baka kariya wa wahayina da kuma umarninmu wala tukhatibni fil ladina zalamu Allah ya ce zai halakar da su kai annabi Nuhu kada ka zo ka yi min magana dangane da waɗanda suka yi zalunci ko daga baya ka ce in sauƙaƙa musu ko in yi afuwa ko na makamanci wannan innahum mughraqun duk sai na nitsar da su gaba ɗaya ka duba wani ikon Allah su kuma waɗannan mutane da ruwa za za a yi musu azaba shine ruwan dufana kada ka yi min magana cewa in sauƙaƙa musu kada ka yi mun magana cewa in jinkirta musu na riga na yanke hukunci nitsar da su zan yi me yasa Allah ya gaya masa wannan magana wala tukhatibni fil ladina zalamu saboda a cikin wanda za a halakar akwai matarsa saboda a cikin wanda za a halakar akwai ɗansa kaga da mataka da ɗanka ai babban aiki kenan ba annabi nuhu yayi addu'a ya ce a halakar da su ba ko to shikenan Allah ce zan halakar da su kuma amma fa kar ka zo ka mun magana ma'ana kar a nemi wata alfarma ko kada a ce ya a dan sauƙaƙa za a halakar da su gabaki ɗaya jibril alayhi salatu wassalam shi ya zo ya samu annabi nuhu alayhi salam ya ce da shi ubangijinka ya umarce ka da ka je ka sassaƙa jirgin ruwa wannan jirgin ruwan a cikinsa ne za ka ɗauki gaba ɗaya al'ummar da suka yi imani da kai a wa'azin da kai na shekara 950 kawai cewa da aka yi wasu na ilfulk ka yi wannan jirgin ruwa ɗin shi kansa kawai yana nuna ma cewa waɗanda suka yi imani da annabi nuhu ɗin nan ba su da yawa tunda irin jirgin ruwa fa da ka sani namu na itace ɗin nan da ake yi ana na koma ɗin na ana ana ana ana ja irin sa ne abu na biyu daman annabi nuhu yana da sana'a kafinta ne so bayi da wata matsala bai ce yaya ake yin jirgin ruwan ba zuwa ya je ta saro itace a daji ya zo ya sassaƙa ya bubbuga ya harhaɗa kaga amfanin sana'a kenan wannan kafinta azabar mu ta zo hatta idza jaa amruna ai hatta idza jaa azabuna har sai da azabar mu ta zo wa faratan nuru ƙasa ta fashe ta rinka bulbular da ruwa ai fara ala wajhil ardi ruwa ta yi ta bulbula a bayan ƙasa kamar yadda imam ibn kasir ya faɗa aka ce hatta tananir me a tananir jam'i na tannur wurin da yake dama wuta ne inda yake fitar da wuta kamar irin murhu murhu murhu wallahi sai da ya zo yana zubar da ruwa ba gane ba gidan wuta sai da ya zo yana ba da ruwa komai a garin annabi nuhu ko a ƙasa annabi nuhu sai da ya zo yana ta mai bulbular da ruwa kawai wannan ruwa yana bulbula da annabi nuhu ya ga ruwa yana bulbula ƙasa tana zubar da ruwa tana bulbular da ruwa sama ma tana zubar da ruwa ya ce to lalle addu'a ta karɓu sai ya yi maza maza wannan jirgin ruwa nasa da ya yi sai ya ce wa mutanensa ku zo fa mu shiga tafiya ta yi tafiya wasu malamai suka ce at-tanur at-tanur din da yadda aka sani shine alladhi yukhbazu fihi tukunya da ake yi mata gurasa ko ake gurasa a cikinta kamar yadda da yawa malaman tafsiri suka faɗa shine at-tanur katuwar tukunya ta ƙasa din nan inda ana wajen gurasa to da za a san da ita ake gurasa to ita ana ce da ita at-tanur wasu kuma suka ce at-tanur kamar tukunya din ta dutse abinda dai ake nufi ruwa ya yi ta bulbula hatta cikin tukwane قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين sai muka ce da shi in ji Allah je ka dukkan zaujain simfi guda biyu ka ɗauki ɗaya abinda ake nufi da zaujain a larabci kamar yanzu takalmi zaujain ne abinda ba zai yi ɗaya amfani ba sai da ɗaya shine zaujain yanzu ki kawo misali takalmi ana ce da shi zaujain ɗayan takalmi wari zaujain ne shi yasa aka ce miji da mata zaujain dan rayuwar aure ba ta yiwa sai da miji da mata in akwai miji kadai ba mata ba za a ce ana rayuwar aure ba in akwai mata kadai ba miji ba za a ce ana rayuwar aure ba in mace ita kadai take zaune ba mijinta ba ta jin daɗin rayuwar aure shi ma namiji shi kadai yake zaune goro baya jin daɗin rayuwar aure to zaujain to suka ce ana nufin azzakar wal untha tsakanin namiji da mace kana dariya kana da mata ne baka da mata ai ba da kai nake ba ni ina magana da da cikakkun mutane kan malallu kai hakuri fa azzakar wal untha namiji da mace wa ahlaka da iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda zance na ya riga ya gare shi malamai suka ce kamar dan shi annabi nuhu da kuma matar shi da kuma sauran wanda Allah zai halakar waɗannan hukuncin ubangiji ya gabata gare su za a halakar da su wa man amana da waɗanda kuma suka yi imani su kuma Allah zai ba su kariya Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani da annabi nuhu a wannan lokaci in ba mutane kaɗan ba to yanzu an gaya mana an ce a fara ɗiban waɗannan mutane gobe insha Allah za mu ji shin mutum nawa ne suka shiga cikin jirgin ruwan nan shin ɗansa ya shiga ko bai shiga ba matarsa ta shiga ko bata shiga ba Allah kai mu da rai lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana neman
ko ya ce yana neman ƙarin bayani ne a gun malam wai shin da gaske ne idan mutum ya taɓa yin zina in ya mutu ko min tuban da ya sai ya shiga wuta tukuna sai Allah ya azabtar da shi a wuta sannan ya yafe
wannan magana da ake cewa wai idan mutum ya yi zina wai ko mun tuban da ya wai sai Allah ya masa azaba ba haka ba ne wasu malamai ne dai suke faɗa don tsoratar da mutane akan aikata zina saboda zina mugun abu ne babban zunubi ne yana kuma da haɗari amma ba a ce wai duk tuban da mutum ya sai Allah mai azaba ba a'a ba a faɗi haka ba babban zunubi da ya fi kowanne zunubi girma shine shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta to ko shi in ka tuba Allah yana yafewa إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah baya gafartawa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah in dai ya mutu wannan Allah bai zai masa gafara ba in dai yana shirka ya mutu amma yana gafartawa wanda ya ga dama wanda ya aikata wani zunubi ba shirka ba so hatta shirka din akan iya yafe ta anan duniya mutum ya nemi afuwar ubangiji so mazinata albishirinku in dai kun tuba ga Allah Allah zai yafe muku zai kuma karɓi tumanku insha Allah na malam
mai tambaya ta gaba kuma ko da ke an saba karanta irinta a nan wurin kullum amma dai watakila bayana ya ce malam mutum ne ya zo ya samu jam'in magariba ya samu raka'a ɗaya a sallan to malam idan ya tashi cikawa ya zai ɗora
sai kawo raka a ɗaya sai ya yi ya karanta wani fatiha da sura sai zaman tahiya sai daɗa tashi ya ƙaro wata raka a ɗayan fatiha kaɗai sai zaman tahiya sai sallama ba wai tun da magariba ne ya samu ɗaya ba wai guda biyun zai cika to ba ka san wani lokacin ana rena magariba sai aga cewa bari a bari a cika to biyu kawai to ba haka bane duk wanda ya samu raka ɗaya a magariba in dai ɗaya ya samu ya kawo biyu take to ba daidai ba kuskure Allah gana da mu
mai tambaya ta gaba kuma malam ya ce gidansa yana kusa da masallaci to matansa suna bin sallan tarawih daga cikin masallaci din ko da yake suna amfani da sautin loudspeaker ne malam me matsayin sallansu
hakikanin gaskiya ba a cewa mace ta rinka bin jam'i a masallaci tana gidanta ba fa in dai masallacin akwai wurin mata ta zo ta bi idan kuma tsakaninta da masallaci da nisa to ta yi sallarta ita kadai saboda matsalar sauti idan da laspika ake wuta za ta iya daukewa ko wuta ba ta dauke ba sifikar ma za ta iya lalacewa za a iya samun matsala sai ta rikice ta rasa ya za ta yi da sallarta to saboda wannan matsalar malamai suke cewa kawai ta shagaltu da da yin sallarta ita kadai kawai to amma malamai suna faɗa idan tana kusa da masallaci ta yanda ko da ba da laspika ba tana iya jiyo sautin ladan ko liman to wannan ba laifi in kusancin nata ya kai har haka to shikenan za ta iya bin sallah din tana gidanta in dai tana dab da masallaci ta yanda ko da an ɗauke wuta za ta je sautin ladan ko liman wannan za ta iya bi wallahu alam saboda daman ba dole bane sai an samu ittisalu saffi da ita tunda mace ce ba sai sahu ya cika tare da ita ba na'am
mai tambaya na gaba ya ce malam wai shin rashin imani ne idan mutum ya yi rashin mahaifinsa kuma ya ƙi kuka
wannan yana tambaya cewa dangane da wato kukan mutuwa kenan ko shin idan mutum mahaifin shi ya mutu kuma bai yi kuka ba shikenan sai a ce bai da imani wannan ku shine ma mai imani shine dan sunna mai bin sunna dan dan kukan mutuwa ba addini bane kukan mutuwa ba addini bane kukan mutuwa gargajiya ne kuma an hana kukan mutuwa a shari'a so yana da kyau mutane su ji tsoron Allah idan kai masa kukan nan fa azaba kake kara masa ya zo a hadisi sahihi ingantacce duk wanda ya mutu aka yi masa kuka insha Allahu ta'ala sai an yi masa azaba ta dalilin kukan da aka masa so ka yi kuka da yawa ko kai kaɗan in babanka ya mutu iya kukan da ka masa iya azaban da za a yi ma za a yi masa shi da wanda ake zuwa ana cewa wayo Allah mun yi rashi mun rasa kaza mun rasa kaza ya zo a riwaya za a tashe shi a kabarinsa a zaunar da shi a ce kai din kai ne wanan haka ne kai kai ne hakan ana masa azaba a wata riwaya aka ce za a ɗebi hawayen a mai da shi ruwan zafi a jike shi sharkaf ana ƙona shi da shi so kuka da ihu wayo Allah na shiga uku babana ya mutu ko mamana ta mutu wannan ba addini bane kuskure ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah amma kuka na zubar da hawaye ba ihu wannan kuma imani ne takawa ne shi ma tausayi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin yayansa ya rasu ya yi kuka ya zubar da hawaye amma ba kukan daga sauti ba ɗaya daga cikin sabbai ya ce ya manzo Allah hadda kai sai annabi ya nuna ya ce hadihi rahma wannan tausayi ne wannan jin kai ne wanda bai da tausayi bai da jin kai shi ma ba za a ji kansa ba to wannan shi ne so muna fatan kukan da aka yi na ihu shine na haram amma mutum ya ta zubar da hawaye yana shisheka yana haɗewa kukan yana goge hawaye wannan kuma tausayi ne kuma galiban waɗanda ba su yi kukan a gaban mutane ba idan sun je gida suna yi ma'ana na zubar da hawaye idan Allah ji kan mamatanmu na'am
da sai masu tambayoyi da masu neman addu'o'i do addu'o'in suna da yawa yau aka rubuto da fatan dai dukan mu Allah karba mana daga masu addu'an neman rashin lafiya amin neman lafiya wa yan uwansu marasa lafiya da kuma wani wanda ya samu matsala da mai gidansa yake neman jama'a su tashi da addu'a Allah ya daidaita su da mai neman yin hadda shi ma yake neman addu'a da kuma wani wanda dan uwansa ya tafi maiduguri ba har yanzu ba su ji amonsa ko labarinsa ba duk suke neman malam da sauran jama'a su taya su da addu'a da fatan Allah karɓa mun duk wanda yake da wata matsala ko ya aiko takarda ko bai aiko ba muna fatan Allah ya biya mana bukatunmu ga baki daya Allah ya raba mu da dukkan asha da damuwa da bacin rai dan uwa da ya tafiya aka neme shi ba a same shi ba Allah ya bayyana halin da yake cikin yana raye a bayyana Allah ya bayyana idan kuma ma ya bar duniya to Allah ya bayyana musu sani don samu kwanciyar hankali اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته